نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ashirin da biyu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda ya dace da ashirin da ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna zama na uku a cikin tasirin wannan sura mai albarka suratul anbiya wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne akan aya ta goma sha takwas karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullah ta'ala da ke sabuwar gandu Allah ya faɗa a cikin karatun da ya gabata aya ta sha bakwai law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin so yau za mu tashi akan aya ta sha takwas da Allah ya ce bal nakadu bil haqqi ala al-batil
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون
الله يتي كربو da abun da suka faɗa da suke cewa Allah yana da ɗa su Yahudawa suka ce Uzairu ɗan Allah ne ‘yan Kirista suka ce Masihu ne ɗan Allah’ mushirkan larabawa suka ce almala'ikatu banatullah mala'iku mata ai mala'iku ‘ya'ya ne mata na Allah ma'ana Allah yana da ‘ya'ya mata mala'iku haka suka kasa wa Allah wannan kaso guda uku shi ne Allah ya ce lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin bal naqdhifu bil haqqi bari abin da suka faɗa naqdhifu bil haqqi mu muna wato dora gaskiya akan ƙarya naqdhifu ko kace yusallitu bil haqqi imani kenan alal batili akan kafirci bal naqdhifu bil haqqi alal batili bal nusallitu al imana alal kufri muna dora ainihin wato imani shine gaskiya akan badili kafirci ko kace naqdhifu yana zuwa da ma'anar narmi jefa abu mukan dauki gaskiya mu jefa ta ta danne ƙarya menene qaulul haqq din maganar gaskiya ita ce Allah bai da da menene ƙaryar zancen shine cewar su Allah yana da da to muna ɗora gaskiya akan kafirci fa yadmaghuhu wannan gaskiyar ta halakar da ƙaryar shine fa yadmaghuhu fa yadmaghuhu daidai yake da fa yuhlikahu ƙarya tana halaka a hannun gaskiya fa idza huwa zahiq sai kaga ita ƙaryar ta tafi zahiq zahib ka neme ta ka rasa abinda ake nufi muna lalata ƙaryarsu cikin bayanai da muke yi na gaskiya hatta ƙaryar ta zama ba ta da wani motsi walakul muwailu mimma tasifun ya ku ma'asharar kuffari kuna da alwailu kuna da azaba dangane da abin da kuke sifanta Allah bima la yaliqu bihi min as-sahibati wal waladi kuka ce Allah yana da mata kuka ce Allah yana da ɗa to kuna da azaba da ake ce da ita wailu dangane da abin da kuke sifanta Allah da shi Allah tabaraka wa ta'ala yayi amfani da kalmomi masu zafi a nan dan ya mai da martani akan magana ce wacce take mai nauyi da aka jefa wa Allah naqdibu bil haqqi yace malamai sukan fassara kalmar naqdifu kamar ka ce ka dauki abu ka jefa shi ya tafi da gaggawa naqdifu bil haqqi narmi bil haqq ar-ramy bis sur'a shi yasa ake cewa alƙazzaf alƙazzaf ko ake cewa ƙazzafi an gane ko idan an ce a larabci aka sa mutum suna ƙazzaf to ana nufin mai sauri a tafiya shi yasa ake cewa naqatun ƙazzaf taguwa mai sauri na ƙazifu muna ɗaukan gaskiya mu jefa ta ta tafi da gaggawa ta danne ƙarya naqatun qazzaf ko qizaf bi kasrin qaf idan ta zamanto ita taguwar nan kullum mai sauri ce tana wuce wasu fayadmaghuhu na gaya muku yadmaghuhu halakarwa ko kuma ka ce yadmaghuhu yamhaquhu ko kuma ka ce yadmaghu yuzilu ta kurmushe ƙaryar ko ta kawar da ita Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa yace aslu damgh a larabci shine shajra fasa kai a fasa wa mutum kai hatta yablugha dimag a fasa wa mutum kai har in an fasa masa sai ya kai kwakwalwa kaga wannan dutsen yayi sauri ya fasa kokon kai har ya kai ga kwakwalwa shine ake cewa diman to fa yadmaghu abinda zai gaggawa ya isa wani wuri Allah shi ba sha'anin mu bane laysa min sha'anina an nattakhidha lahwan baya cikin sha'anin mu murgida ko murgidiya ko murgimata a'a mu dai muna faɗan gaskiya mu aikata ta hanyar manzanni kuma wannan gaskiya ta murkushe ƙarya da kafirai suke kai fa yadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakum alwaylu mimma tasifun lalle Allah ya muku alƙawarin wa'idi wato narkon azaba mai tsanani ku waɗannan kafirai dangane da dangantawa Allah da kuke yi na ƙarya kuna danganta masa ma la yaliqu bihi wa wasafuhu sun sifanta Allah bi anna lahu sahiba wa walada cewa Allah yana da mata kuma yana da ɗa subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira sarki ya tabbata ga Allah ya kuma ɗaukaka dangane da barin abin da suke faɗa wato ɗaukaka mai girman gaske ai walakumul wailu ayyuhad dalluna al-mukazzibun halaka ta tabbata gare ku dan kalmar alwailu tana nufin halaka wani kwari na azaba saboda kun sifanta Allah ma la yaliqu bi sha'nihi jalil abinda bai dace da shi ba Allah da yake wa lahu man fis samawati wal ardi nasa ne abinda ke cikin sammai da kasai tabaraka wa ta'ala mulkan wa abida ba wani wanda ya taya shi mallakan sammai da kasai jami'u man fi samawati wa jami'u man fi al-ardi lahu na Allah ne khalqan wa mulkan wa abidan wa tadbiran wa tasarrufan wa iya'an wa imata da mulki da halitta da tsara al'amuransu da sarrafa su raya su da kashe su la yakhruju minhum ahadun an ilmihi wa qudratihi tabaraka wa ta'ala babu wani mutum guda ɗaya da ya isa ya fita daga ilimin Allah da kudratarsa sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala yanzu zai mana bayanin wato misalai na wasu bayansa masu yi masa da'a kuma zai hakaito mana maganganu irin na waɗancan mutane batattu kafirai maƙiya Allah tabaraka wa ta'ala yace wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi waɗanda suke tare da Allah waɗanda suke biyayya ga Allah waɗanda suke kusa da Allah ba sa yin girman kai dangane da bauta masa tabaraka wata'ala ko kaɗan wala yastahsiruna ba sa gajiyawa wala ya'ayuna kenan wato ba sa gajiyawa a larabci akan ce hasira wa tahsara kamar a ce ta'iba wa a'ya ba sa gajiya idan mutum ya gaji ya kasa to sai a ce istahsara la yastahsiruna ba sa gajiyawa ba sa gazawa suna yi masa bauta tabaraka wa ta'ala imamu suddi yace la yanqati'una 'anil ibada ba sa kaucewa ko ba sa wato denawa dangane da ainihin wato yi wa Allah ibada. Annabawan Allah da manzannin Allah dukkansu sha'awa suke su zamanto masu yi wa Allah bauta. Lan yastankifa al-masihu an yakuna abdan lillah walal mala'ikatu al-muqarrabun. Isa dan Maryam ba zai taɓa jin girman kai da nuna isar cewa shi ba bawan Allah bane ba haka mala'ikun Allah makusanta Allah ba za su taɓa nuna isa cewa su ba bayan Allah bane ba mana lam yastankifa haula'i an ibadati kuma ba sa yin girman kai da kin bautawa Allah tabaraka wa ta'ala yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna yi wa Allah tasbihi dare da rana suna gode wa Allah yahmadunahu wa yukabbiruna tiwal al-layli wan nahar biduni futur dare da rana suna yi wa Allah tabaaraka wa ta'ala tasbihi malaikun Allah suna yi wa Allah tabaaraka wa ta'ala tasbihi da safe da rana da daddare ba sa gajiyawa ba sa ragewa ba sa jinkiri biduni tarahin aw taqsir la yafturun laraba suka ce fatara fulanun an shay yafturu futura idan sakana ba'da hidda bayan yayi himma yayi kokari sai kuma ya daina yi to sai a ce ya samu futuri su Allah ya yi musu zukata na son Allah na bin Allah dare da rana ni ne da kai in mutum yana fila na fila sai ce wallahi kai na gaji eh wallahi yayi karatu yayi karatu kai ya gaji kai ya isa haka to su mala'iku yadda Allah ya su gabaki daya ba sa kosawa kwata-kwata da yi wa Allah bauta gangan jikin nasu Allah ya yi shi ne daman da ya bauta musu sai Allah ya ce yusabbihuna al-laila والنهار suna yin tasbihi wa Allah da tsarkake shi dare da rana la yafturun ba sa yin rauni la yad'ufun la yas'amun imam ka'ab al-ahbar yake cewa ai tasbihi a wajen mala'iku kan nafasi li bani adama tasbihi a wajen mala'iku kamar numfashi ne a wajen bani adama yanzu ka taba gajiya da numfashi ka dan gwada ka ce ka ina gaji barin huta to haka mala'iku ba su taba gajiya da bautawa Allah ba malam mai Allah ce yusabbihuna Allah يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani cewa waɗannan bayan Allah ana gaya mana ɗabi'arsu ne don mu yi koyi kuma koda wani yana wata ibada kai ya ɗauka cewa ya fi bayan Allah da ya halice su ya girmama su da wannan aiki yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun am ittakhadhu alihatan من الأرض هم ينشرون وأن أم اتخذوا استفهام لتنبيهني بمعنى الجحد لم يتخذوا آلهة من الأرض كنا بسرقي وسألوا لي با أبايا كسا kamar gumaka na itatuwa gumaka na duwatsu hum yunshirun wanda za a ce suna raya matattu yunshiruna yuhyuna al-amwat ba wanda ya cancanta a bauta masa sai wanda ya cancanta ya raya matacce la yastahiqu al-ilahiyata illa man yaqdiru ala al-ihya'i wal imata ba wanda ya cancanta a bauta masa kamar Allah ta'ala sai in ya isa ya kashe kuma ya raya wal ijada min al adami ya samar da abu daga babu wal in'am bi ablaghi wujuhin ni'ami ya ni'imtar da wani da mafi kaiwa matuka a fuskoki na ni'ima to yaya za ku zo kuna bautawa gumaka wanda ba su halitta ba ku ƙi ku yi wa Allah tasbihi ku ƙi ka yi wa Allah bauta ku zo kuna bauta wasu Imam Razi a cikin tafsirin sa yake cewa ka sani tun daga farkon wannan sura har zuwa yanzu Allah yana kai mana bayani ne akan abin da ya shafi harkar annabawa da annabta da abin da ke da alaka da shi da tambayoyi da amsa da ake yi amma wannan ayoyi yanzu da zamu fara na amitta khazu alihatan min al-ardi hum yunshirun fa innaha fi bayan at-tauhid wa nafi al-afdad suna bayanin tauhidi ne da korewa Allah kishiya wal andad abin da ake nufi da annashir hum yunshiruna din nan annashir a larabci ana nufin al-ihya wal ba'th a sawa abu rai kuma a tashe shi shi yasa ake cewa anshara Allah ta'ala al-mauta Allah ya sanya wa matattu rai kuma ya tashe su idza ba'athahum ba'da mautihim abin da ake so a ce waɗancan batattu mushirkai sun yi shirka da Allah sun hada Allah da alihatan ukhra a wajen ibada shin waɗannan alloli da suka rike su a matsayin ababen bauta shin sun isa su rayar da matacce shin gumakan nan sun isa su ni'imtar da wanda yake cikin talauci shin gumakan nan sun isa su bayar da wanda bayi da shi su ba wanda bayi da shi am ittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun ashe Allah yana nufin inna ittikhadahum hadha la min akbar al-adillati adillati wa awdahiha mafi girman dalili ne da fitowar safili da yake nuna jahilcin waɗannan mutane da wautar su da mummunan tunanin su yaya za ku bauta wa allolin da ba su isa su tayar ba ba su isa su kwantar ba ba su isa su sa yunwa ba ba su isa su ba da ƙoshi ba to me suke muku wanda su kansu ɗin fa wani ɓangare ne na ƙasa am ittakhadhu alihatan min al-ardi su ma in itace ne in gunkin itace ne dole daga ƙasa ya fito idan gunkin ƙasa ne aka gina shi dole daga ƙasa ya fito to ƙasar wa ya halicce ta kaga ai wannan yana nuna wauta yana nuna rashin hankali dukkan waɗannan gumaka da ake bauta musu ajza'ul ard ne wani part ne wani bangare ne na ƙasa shine Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo musu dalili na hankali da zai nuna musu ba ba yanda za a samu Allah sama da ɗaya a bayan ƙasa lauka na bihi ma alihatun illallah la fasadata لو كان في السماوات والأرض آلهة أخرى سوى الله da a ce a cikin sammai da ƙasai akwai wasu allolin bayan Allah wanda suna da mulki an ce wani Allah ne yana da mulki yana da sarauta ko to da sammai da ƙasai sun gurguje sun lalace gaba daya la fasadata da la kharajata an nizamihim albadiya tsarin da sama da ƙasa take mai ban kai wala da ya gurguje saboda za a samu sabani tsakanin allolin wani zai ce ayi wani zai ce kar ayi wani zai ce kai ayi ruwan sama wani zai ce kai bara ayi ba ko ba ka bane wani zai ce kai ni al'amarin mazan nan barnar su yayi yawa za duk aka shi su kawai a bar mata ko ba ka wani ba zai ce kai ai matan nan kai gwanda maza za su yi ta sabani a tsakanin su lau a ce akwai wasu allolin ba Allah ba to wannan bai isa ya dauki wato ya dauki hankalin ku gane cewa Allah ɗaya bane ba fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin al'arshi dangane da barin abin da suke sifanta shi da shi Allah bai da ɗa bai da mata kuma ba wani Allah bayan shi Isa ba Allah bane ba wani wanda Allah yake neman shawararsa fa subhanallah ɗaya kenan sarki ya tabbata ga Allah wanda sifansa rabbul arsh ubangijin al'arshi ne babu halittar da ta kai al'arshi girma babu ita tanzihun lillah wa taqdisan wa tabri'atan lidatihi tabaraka wa ta'ala tsarkake Allah da wanke zatin ubangiji an an yakuna lahu sharik ashe yana da aboki yana da sa'a a cikin uluhiyarsa jalla wa ala tabaraka wa ta'ala na malam
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون الله تبارك وتعالى ya nuna mana a wannan aya da ta gabata babu wani abun bauta in ba shi ba kuma shi kadai ne mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض inda akwai wani Allah bayan shi to da kowa zai fizgi abin da ya halitta kuma dole wani zai ce ya fi wani to subhanallah amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala dangane da barin abin da suke sifanta shi da shi sai ya sake kawowa wani dalili na hankali kuma amit takhadhu min dunihi alika a can cewa ya amit takhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun a can dazu nan kuma cewa ya amit takhadhu min dunihi aliha wannan istifham ne inkari da taubih tambaya ce ta musantawa da kuma kunyatawa yanzu wani kuke riƙa ko wasu kuke riƙa ba Allah ba a matsayin abin bauta ƙul ga ya musu hatu burhanakum ku zo ku kawo shine hatu burhanakum hujjojinku akan wannan sai kawo wani zancen sabo hada zikiru man yana nufin alƙur'ani kenan hada zikiru man wannan alƙur'ani shine ambatan da yake tare da ni akan addini na da wanda ya bi ni ila yawmil qiyama hada zikru man ma'i wannan alqur'ani shine abin ambato na wanda yake tare da ni ala dini wa man yattabi'uni ila yawmil qiyamati a cikin alqur'anin akwai bayani bima lahum min as-sawabi ala at-ta'ati wal iqabi ala al-ma'siyah cewa idan sun yi wa Allah da'a za su samu lada idan sun saba wa Allah za su samu azaba wa zikru akwai kuma bayani khabar zikr ana nufin khabar man qabli waɗanda suke kafin ni minan umami salifa cikin al'ummomin da suka gabata a cikin alkur'ani akwai bayanin mafu ila bihim fi duniya abinda aka yi musu a duniya wa ma yuf'alu bihim fil akhirah da abinda za a musu a lahira duk a cikin alkur'ani akwai Abdullahi da Abbas yake cewa zikru man ma'i ana nufin alkur'ani wa zikru man qabli ana nufin at-taura da injila abinda ake nufi raji'ul qur'ana wat tawrata wal injila ku muraja'a ku duba alqur'ani da at-taura da injila da sauran littattafai hal shin za ku samu bayani akan cewa Allah yana da da karafkatan qur'ani ku duba karafkatan injila da at-taura ku duba bal aktharuhum la ya'lamun al-haqqa bari dai da yawan su ba san gaskiya ba fahum mu'ridun suna dai kau da kai ne a gaya musu gaskiya su watsar da ita وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون duk manzanni da suka gabata kafin annabi sallallahu alaihi wa sallama labarin da suke dauke da shi shine abota Allah shi shi kadai kuma Allah bayi da abokin tarayya walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut dukkan wata al'umma da ta gabata mun aiko mata kuma mun turo cewa abinda ake so shine abota wa Allah shi shi kadai in an ce shi kadai bayi da da shi kadai bayi da mata shi kadai bayi da aboki bai da sa'a Allah ba ya shawara da kowa ya fi ƙarfin ya nemi shawara ai mai neman shawara ai yana da rauni ne saboda yana jin tsoron in yayi abu bai shawara ba za a ce to kai kai ma ba kai shawara ba ina ruwan Allah da shawara da wani babu shi tabaraka ta'ala to amma su wato ba sa wannan tunani kawai kafircin ne a gabansu da saba wa Allah din a gaban su zahiran wa batinan a can Allah ya ce la yus'al amma yaf'alu shi sifar Allah ba a tambayar sa akan abin da yake aikatawa da muka ce subhanallahi rabbil arshi amma yasifun ba a tambayar Allah yahkumu ala khalqihi بما يشاء لأنه الرب تبارك وتعالى Allah yana hukunci akan halittarsa da abin da ya ga dama ba a fa tambayan Allah fa saboda shi ne Ubangiji ba wanda ya sai tambaye shi kullum abin da ya ga dama yake wa hum yus'alun halittar ita ake tambaya ni da kai ne za a tambaye mu al-khalqu yus'alun an af'alihim wa a'malihim li'annahum abis saboda mu bayi ne kisa ce fa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun ubangiji ya rantse wallahi sai mun tambaye su dangane da abin da suka kasance suna aikatawa ba wanda ba za a tambaya ba wa sawfa tus'alun da sannu za a tambaye ku amma Allah ba a tambayarsa تبارك وتعالى جي مانا
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون الله مدوكاكين سركي ya ci gaba da bayanin wato wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da bayani wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana ce da su da'ahum ayyuhar rasul ka kyale su ka rabu da su ya kai wannan manzo ka bar su a cikin matarsu mutane ne da aksaruhum yajhalun da yawan su jahilai ne ba masu ilimi ba yajhalun al-haq ba sa iya bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya shi yasa suka zamanto munsarifuna anil huda masu kaucewa shari'a متجهون إلى الضلال ما سفز كان تنبتا saboda jahilcinsu shi yasa malamai suka ce in dai mutum yana da jahilci to kar ka yi mamakin duk abin da zai maka in dai jahili ne to babu yadda ba zai yanka maka ba yana yi sai ka ce eh ma dai ai jahili ne komai ma shi halal ne a wurinsu ba su yadda ba zai yi ba to shine Allah tabaraka wata'ala yake bayani cewa dukkan manzanni baki daya an umarce su su umarci mutanensu da yin ikhlasin bauta ga Allah da watsar da shirka wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi babu wani manzo da muka turo shi kafin kai face sai mun yi masa wahayi annahu yadda sha'ani yake la ilaha illa ana babu abun bauta da cancanta in ba ni ba in ji Allah fa'budun ku bauta ai abin da ake nufi wa ma arsalna min qablika min rasulin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa fa ce sai mun fahimtar da shi an tsare wahyi na ta hanyar wahayin mu annahu la ilaha illa huwa babu bauta da cancanta sai Allah yastahiqul ibadata wa ta'a wanda shine cancanci ibada da mai da'a to yana kan shi wannan manzo an ya'mura qaumahu bi ta'ati wa ibadati wal khudu'i li wahdi ya umarci mutanansa da yin da'a da kankan da kai gare ni kare inji Allah idan mutum ya lura da wannan ayoyi zai lura cewa sun kafa mana hujjoji na hankali al'adillatu al'aqliyya wal naqliyya hujjoji na hankali da hujjoji da aka nakalto da yake nuna mana bai kamata a bauta wa wani ba in ba alwahidul qahharu ba kinan wanda kuma suke rikan wani abun bauta bayan Allah sun zama sufaha wawaye sun zama juhal jahilai sannan Allah tabaraka ta'ala sai kuma ya kawo wata shubaha daga cikin shubuhoyin su mushrikai abinda suke na batar da mutane da batar da kansu kuma ya musu raddi وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ويسكتي الله يارك الله الرحمن ويارك ده wannan hikaya ne na jinayarsu wasu bangare ne na kafirai mushrikai suke faɗin wannan magana cewa ai Allah ma yana da ɗa wanda shi kuma Allah munazzaun ne an shiraka'i alal islam Allah bai da sharikai bai da aboki bai da wani na kusa da an ce kana da ɗa kana da wani na kusa da kai da ke shawara da shi kenan wanda suka ce Allah yana da ranar nan wasu mutane ne cikin kuza'a cewa suka yi almala'ikatu banatullah ai mala'iku ƴaƴan Allah ne mata wasu malaman suka ce Qurayshawa ma da sauran Larabawa ma sun faɗi wannan magana wannan aya dai tana aibanta duk wanda ya danganta wa Allah da ne kamar Yahudu da na gaya muku sun ce Uzairu dan Allah ne da ƴan Kirista da suke cewa isa ɗan Allah ne mushirkai su kuma da basirarsu ta dilmuye su ma sai suka cewa Allah yana da 'ya'ya mata su kuma wannan mushirkan larabawa kenan to Allah abin tsarkakewa ne ga wannan magana ba shi da ɗa subhana sarki ya tabbata ga Allah bal ibadun mukramun bari dai yana da bayi wannan izrab ne amma qaluhu ibtalun lahu an bata abin da suka faɗa an canja su suna magana yana da ɗa shi kuma yana ce a'a yana da bayi dai wato masu girma ana nufin wato sana'i ne ala mala'ikatihi alladhina za'ama fariqun min al-mushrikeena annahum balatullah waɗannan mala'iku da kuke cewa ‘ya'yan Allah ne a ban ibadun mukramuna bayi ne na Allah masu karamci Allah da kansa ya ce mala'iku masu karamci ya ce da su manya an ce mukarram ismu maf'ul ne na akram ikramullahi ta'ala li abdihi ana nufin isanuhu ilayhi wa in'ami alayhi in Allah ya karrama ka to shine wato ya maka isani shine kuma ya maka ni'ima duk wanda kace da shi akramaka Allah to kana nufin Allah ya kyautata maka kuma Allah ya maka ne a ga wannan ai addu'a ce mai kyau ya bu a ce ma alhaji wai wani ya je aikin wai wani ya je haji ya abin nan ya dawo sai aka ci gaba da ce masa akramaka Allah ta daga ce malam ga mutane marasa mutunci mun je mun yi arba na mun yi komai alhajin ma bakin ciki ake bara a gaya ma yace arewa farashin mutunci ka ji ce masa ake akra maka Allah amma shi yana jin zafi wai me yasa ba ce mai alhaji ba wani kuma kiransa aka yi aka ce malam sai ce alhaji dai kun taɓa jin wani sabi an ce masa alhaji ko wani tabi duk ba sun je aikin maka ba su yawanci ba ta maka je su ba to ka taba ji ko ko su fitar baki wani malami yana jan hadisi yace an alhaji fulan to ko ba su je hajin bane to waye ce ma dan ka je aikin haji dole sai an ce maka alhaji har ma mutum rubutu ne alhaji wani ne shi ba aushe in ya ce ma alhaji wato ka sani shi fa ya je maka ina fatan kana fahimta kuma shi gani yake yi wato wannan kalmar alhajin ta fi kowace kalma ina fata ana fahimta to da ma mu ne za mu gaya masa ba shi zai nema a gaya mai ba da dan faɗa ba to ya kamata ku sani wannan kalmar alhajin kurin al'ada ce shi yasa da zaka je wasu ƙasashe a duniya baka ji ana ci alhaji ba sam ko a ƙasashen larabawa ne ba ka ji ana cewa alhaji fulani ba in ka ji ana cewa alhaji to dan afirka ne galiban yanzu yan amerika ba suna zuwa alhaji ba ba suna zuwa haji ba yan ingila ba suna zuwa ba yan gambiya ba suna zuwa ba ko da ke yan afirka ne wani yan kaza ba suna zuwa ba to ka taɓa jin wani an ce ma alhaji wani la alhaji alhaji Allah ba da sha'awa akwai ni ma ka gani nan alhaji ne amma ni ni akwai wanda ya taba ce mu alhaji kuwa wallahi sai yanzu ma ni nake tunawa anya akwai mai ce mu alhaji amma so nawa na je maka ai na ne da yawa amma ni ban taba damuwa ba dan baka ce mu alhaji ba to ban sani ba eh na taba na tuno akwai wani dan uwana wani yaya na ne kan haka a kauye yake yanzu zai ce Alhaji Abdullahi wallahi kuma shi wallahi in ya ma kan a raina ban da yi magana ba sai kamar ya dan rage min daraja kaga aka ce ko sai yanzu abun ban fara kai haka to ku ku rike alhajin ku mu kuma mu rike akramakallah wallahi wanda kake ma akramakallah saboda na san addu'a kai ne kuma insha Allah za zai karba to daga yau in ka ce akramakallah tana nufin ahsanallahu ilai wa an'ama alayhi Allah ya kyautata maka kuma Allah ya maka ni'ima shine man ibadun mukarramun bayi ne da Allah ya kyautata musu kuma ya musu ni'ima su ne mala'iku ibadin jam'i ne na abd al'ubudiyya lillah ana nufin izhar tazallu lillah ka nuna gajiyawa da kankan da kai ga Allah al-khudu' li daji tabaraka wa ta'ala ina fata ana fahimta lalle waɗannan mushrikai sun yi ƙarya yayin da suka danganta wa Allah ƴaƴa mata wal haqqu anna al-mala'ika hum ibadul makhluqun lahu tabaraka wa ta'ala wa muqarribuna ilayhi wa mukramuna indahu bayi ne da Allah ya halicce su waɗanda masu girma ne masu matsayi masu yi masa bauta amma ba wai 'ya'yansa ba sai Allah ya ce mai
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون haka يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى haka ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون sifar waɗannan mala'iku la yasbiqunahu bil qawli ba sa rigayar Allah da yin zance in bai ba su umarni su yi ba abinda ake nufi la yatakallamuna illa bima ya'muruhum bihi su ba sa riga malam masallaci ba sa azarbabi ba sa zuwa su yi magana ba a ce su yi ba la yaquluna shay'an biduni iznihi kenan ba su faɗan komai sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine sha'anin al'abdu ta'i' bawa mai yin da'a bai kamata ya wuce gona da iri ga sayyidinsa ba shugabansa ba abin da ake nufi da alƙaul daga alkalam kenan wato la yasbiqu qawluhum qawluhu azza wa jalla malaiku fa maganganun su ba sa wuce maganganun Allah sam magana Allah ita ce a gaba wa hum su bi amrihi ya'maluna da umarninsu suke aiki wannan ana nufin cewa su mala'iku masu da'a ne sai Allah ya ce su yi suke yi yaf'aluna ma yu'maruna suna aikata abin da aka umarce su wa hum su bi amrihi wahdahu ya'maluna la bi amri ahadin siwa kuma da umarnin Allah kadai suke aiki mala'ika baya aiki da umarnin wani ba wani wanda yake yi mala'ika ya yi kokari yin ba Allah ba shine wa hum su kadai bi amrihi amaluna da al'amarin ubangiji umarnin su suke aiki kenan la yamaluna bi amri anfusihim ma kenan ba sa yin aiki da umarnin kawukansu kenan wani mala'ika bai isa ya ce wa wani mala'ika ya wani abu in dai ba da umarnin Allah ba gaba ɗayansu amma yanzu mutum za ka iya ce masa haka mu yanzu za ka yi da kan iblis ka ce dukkanmu gaba ɗaya da umarnin Allah muke aiki a ina muna dai cewa mu bayan Allah ne amma da yawa akwai wanda ba sa aiki da umarnin Allah sai abin da ya musu daidai shi sa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghilarun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya sifanta su malaikatun ghilarun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba Allah abin da ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'maruna suna aikata abin da aka ba su umarni sannan Allah tabaraka wata'ala yayi bayani wato na ilimin sa yanzu kuma zai mana bayani akan ilmin shamil da hikima ta sa mai zartarwa tabaraka wata'ala ya ce ya alam wa baina aydihim wa ma khalfahum Allah tabaraka wata'ala shi ya san abin da ke gaba gare su abin da ake nufi ya san halayensu kullaha saghiriha wa kabiriha karamin halinsu da babban halinsu Allah ya sani mutaqaddimuha wa mutaakhiruha abin da ya gabata da abin da yake baya sannan wala yashfa'una ba sa ceto li ahadin ga kowane mutum cikin halittar Allah illa liman irtada sai ga wanda Allah iya dada ceton su gare shi wa hum min khashyatihi mushfiquna su wato li khawfihim min Allah saboda tsoronsu daga Allah daga jin tsoron hukumar Allah to mana tsabar tsoron Allah yasa suke jin tsoron ikajinsa da hukumarsa haziruna wajiluna kaliqun Allah tabaraka wata'ala yana sifanta masu tsananin mula'iku masu tsananin jin tsoron Allah min khashiyatihi mushfiqun ay hum li khawfihim min Allah wa min iqabihi haziruna wajiluna saboda tsoron da suke wa Allah suke jin tsoron kada ya musu hukuma kada ainihin wato ya musu azaba sai jikinsu zukatansu suke raurawa wannan mala'iku Allah yake sifantawa cewa suna jin tsoron Allah to ina ga mu wannan yana nuna suna yi wa Allah ta'a mutu tsaka to sannan Allah tabaraka wa ta'ala yi mana bayani a nan gaba wato duk da karamcinsu a wajen Allah da wani zai yi da'awar cewa shi Allah ne duk da matsayin nan da aka yi muku bayani na mala'ika ba sa saba umarnin Allah masu jin tsoron Allah ne wahum min khashiyatihi mushfiqun min khashiyatihi mushfiquna li azabihi haziruna khaliquna wajilun suna tsoron kada Allah ya musu azaba la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ba sa wucewa gaban Allah su faɗi magana Allah bai faɗa ba da umarninsa suke aiki to sai Allah kuma yayi bayani anan yace da wani a cikin su zai ce shi Allah ne to wallahi sai mun mai sakayya da wutar jahannama kuma Allah ya rufe yace kamar haka muke sakayya wa azzalimai me Allah yace wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannam كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون الله مدوكين سركي باين يا جماعة يبون waɗannan mala'iku sai ya rufe da cewa to wa man yaqul minhum inni ilahun min duni duk wanda a cikin mala'ikun nan yace ni ne abun bauta ni ne Allah ba Allah ba duk wanda ya ce shi ne Allah ba shi ba ba Allah ba fa zalika najzihi jahannam to wannan za mu yi mai sakayya da wutar jahannama kadhalika najzi zalimin kamar haka muke yin sakayya ga azzalimai imamu qatada yace wannan ayar ana bihi iblis Allah yana nufin iblis ne saboda iblis yana cikin mala'iku ne saboda ai dama su Allah ya riga ya wanke su ya ce ba sa saba wa Allah su ba su san saban Allah ba to wannan wa man yaqul minhum din wannan idan mun tafi akan ra'ayin iblis yana cikin mala'iku kenan saboda shi ne ya kira abota masa kuma ya ce a yi masa da'a shi shi kadai saboda kowane babu wani ɗaya daga cikin mala'iku da ya ce inni ilahun min dunillah in ji imamu wato kata da rahimahullah to koma shine koma waye dai babu wani wanda yake da matsayi a wajen Allah da zai hau ko ya nemi ya hau kujerar Allah face sai Allah tabaraka wa ta'ala ya azabtar da shi wannan sai yake nuna mana cewa lalle babban zalunci ne mutum ya ce shi Allah ne. Amma ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Yanzu akwai mutanen da suke da aƙidar akwai yanayin da za su iya zamantowa Allah. Ba mamaki kana sallah a bayan mai irin wannan aƙidar. Allah idan ta kai ta kawo ya yi zikiri ya yi zikiri ya kai wani yanayi zai iya zamantowa Allah. kwanan nan ake bani labarin wani mutum a wata unguwa can ya tara almajiransa suna ce masa Allah shi ma yana cewa shi Allah ne wannan makocinsa ya zo yake gaya mai aje a wa'azi a gurin na ce ta wani wa'azi za a je a gurin Allah kuma wallahi malam Allah ya jarabi mutumin nan da ciwon kafa kafa Allah ya rike mai kafa sai ta ciwo aka ta zurutu duk asibitin su za a je a kasan nan abu ya gagara har Nijar suke kai shi daga ƙarshe dai suka dawo da shi kafar ta rufe ta lalace ya mutu sai na ce wa shi wannan ka je ka gaya almajiran nasu ina Allah yake ya mutu kenan Allah da ciwon kafa in banda diga ne kai kaca ne kai rodi ne kai kai yanzu kai sai ka yadda wani ya ce maka wai shi Allah ne ai banda diga ma tana tono ta tona abin da zai amfani ɗaiɗaikun mutanen mu sai mutum ya ce wai shi Allah ne wai akwai wani yanayin da mutum zai je wai a ce wai shi Allah ne wani ya taba ce mu wai na zo mu je wani wa'azi da Allah mana ya kamata a kafa wani wa'azi a wata unguwa cikin unguwannin na a garin nan yace wallahi wallahi malam ni na san mutane da yawa alloli ne a layin ya rantsi jami'a asma'illahi husna yace kai tsaye suke faɗan haka so wasu ko sallah ba sai duk ba garin nan akwai wani abu malam ba kamar ne Allah eh to ga dan uwa gefe yana zan ya ce wallahi akwai su shi ya sani wanda kai mun mutaba dan saboda kada wannan can mutane su ce su ce ba haka bane ba ga dai wani dan uwa ga wani can ma yana ce haka ne an sani kwanan nan muna karatu a masallaci da azahar muna magana akan tauhidi sai wani bawan Allah ya ce dattijo ne ya haife ni yace yace malam a shekarar 1988 mun yi tafiya da ni da malami na da sauran almajirai mota ta lalace mana a daji yace malaminmu a lokacin sai ya fito ya daga hannu yana ya shehi ya wani ya wani motar mu ta lalace kwarai kuwa wannan maganar jiya ladi ko su satin ta guda kenan da cini ne yace wannan 1988 aka wannan a gabana ina cikin motar yace malam wani ne daga cikin almajirai dalibai ya ga motar nan ba za ta gyaru ba yace akram kalla ko dai a kira makaniki wallahi shallahi sannan akaram kallah ya yadda aka kira makani amma shi a toshewar basirarsa da toshewar kwakwalwarsa malamin sai ke kira shi za suke gaya muku cewa in kun zo faduwa ku kira su in kun shiga kunci ku kira su kuma ɗazu na gaya muku a karatu malamai sun faɗa ba wanda ya cancanta a kira shi in baya iya kashewa baya iya rayawa ko fir'auna da ya kai shedanci da rashin mutuncin ba idan ya je gida cewa aka yi goshinsa yake turmusawa a cikin toka yana kiran Allah amma in ya fito fadan mulki sai ce ana rabbukum al'ala shi kansa fir'auna mara mutunci ya san akwai masu cewa wasu alloli shi yasa sai ce al'ala a cikin allolin ni ne babba to Allah ya faɗa wa man yaqul minhum inni ilahun wannan ana tauna tsakuwa ne dan aya ta shiga uku ko to duk wanda yace shi Allah ne ko a cikin mala'iku ko a cikin ko shedan ko wani shedan ko almajirin shedan fa zalika najzihi jahannam to wannan sakamakon sa wutar jahannama kadalika najzil zalimin kamar haka muke sakayya wa azzalimai yani mislu hadha al-jazaa ar-radi' al-fadhi' najzi kulla zalimin muke sakayya ga dukkan wani azzalimi alladhi yad'u al-umur fi ghayri mawdi'iha wanda yake sanya al'amura ba wuraren su ba saboda hakkin Allah hakkin sa ne ka barkake shi kada ka hada shi da kowa tabaraka wa ta'ala sai Allah ce awalam yara alladhina kafaru أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون سيتي وجعلنا في الأرض رواسي وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون to abin da muka faɗa da daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fi mana sai wani sati sai mu fassara wannan ayoyi insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh